ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتبوى الله ذات مسلمتا akwai wani ɗan uwanta ma namiji tare za su musulunta kina so za ki musulunta daga ina kike daga ceceniya a nan iyayenki suke a ina kike kina ina ok a ceceniya a hannun wa kike yanzu hannun wa to shekara ki nawa shekara ki nawa shi dan wannan naki fa oke ba taro ka zo ba to awara komai insha Allah zan gaya miki abinda ake shiga addinin musulunci da shinkin amince kin musulunta ashhadu ki faɗa abinda na faɗa ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kika ce kin yadda daga yau kin yadda ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yadda da haka da kina wani addini To, yanzu kin yadda annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne, kin yadda da haka? Me sunanki? Sunanki? Janet. Ok, Janet. Janet. To, kina so a ci gaba da kiranki Janet? Wane suna kike so? Ta ce maimakon tsohon sunanta na Janet. yanzu tana so a dinga kiranta Aisha to za a ci gaba da kiranki Aisha akwai makarantar mu da ake koyar da wa waɗanda suka musulunta ilimin addinin musulunci za a miki rijista sannan muna da shashi na mata waɗanda za su koya miki addinin musulunci su kuma amsa tambayoyinki kina karatu ba kya karatu ko na boko kin gama secondary school junior ko senior ok jina kika gama to za ki ci gaba da karatu insha Allah kuma za a koya miki addinin musulunci kuma za a saki a makaranta kuma za a tuntubi iyayenki Allah ya tabbatar da mu a musulunci ku kuma mata yadda kuka saba ga Aisha nan an danka amana a hannunku sai ku koya mata addinin musulunci da karatu sannan kuma ku yi mata interview a ga makarantar da ta dace a saka ta kuma sai a kokari a tuntubi iyayenta kaifa daga ina kake daga ina? ina? galafilo galafido daidai ina ne? filiya ok cikin billiri ne? to ok wajen tangale ko? to kana so za ka musulunta? me ba ka sha'awa kake so ka musulunta? me yasa kake so ka musulunta?
saboda rana da abin mutunci shi ne masu samu a sama to a cikin danginku akwai musulmi akwai musulmi da yawa in ka musulunta ba za ka samu matsala daga yan uwanka da danginka ba to kenan zan faɗi abin da ake musulunta da shi in ka yadda ka musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce daga yau na amince ba abin bauta da gaskiya sai Allah ka yadda da haka kuma ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne ka amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yadda da haka to ya sunanka Israel Israel okay to a ci gaba da kiranka Israel wanda suna kake so Adamu ya ce maimakon Israel wanda shi ne sunansa na baya yanzu a dinga kiransa Adamu to ka ɗauko sunan babanmu baki ɗaya annabi Adam wanda Allah ya kama sunansa su ashirin da biyar a cikin alkur'ani kuma muna fata Allah ya tabba kana karatu ka yi secondary school ko kana yi a ina kake karatu ina ok akwai secondary school a nan to junior kake ko senior secondary school ta gama to Allah ya bada sa'a yanzu akwai yan kwamitin mu za su zauna su tattauna da kai sannan akwai makaranta da muka bude inda ake koyawa wanda ya musulunta addinin musulunci don a koya maka addini sana tuntuɓa iyayenka yadda za a ci gaba da kula da kai ka ci gaba da karatu har zuwa matakin jami'a Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دهدو قوة ترى وتر رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1400 da 37 wanda ya zo 29 ga watan 6 2016 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 27 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya bayar da amsa wanda kangararru ‘yan tawaye ga musulunci su ne Yahudawa da munafukai da mushirikai, wanda su ne dandazon waɗanda annabi ya tarar a Madina. Yahudu suna da ƙabilu da yawa, akwai banu ƙainuka'a, akwai banu ƙuraiza, akwai banu nadir. su kuma munafikai suna ƙarƙashin jagorancin babban ciyaman ɗinsu abdullahi bin ubay bin salul wanda shine ra'asul munafiqina shine shugaban munafikai baki ɗaya munafikan nan ko mafi yawansu daga ƙabilan aus ne da khazraj amma mafi yawansu ko musulmi ne waɗanda suka yi butulu suka yi kafirci sai aka kira su munafiqun waɗanda suka yi imani suka yadda sai aka kira su ansar wato masu taimakon addinin musulunci sannan sai ɓangare na uku su ne mushirikai maguzawa to kowanne daga cikinsu an ce ya yi tambaya don me yasa Allah yake ambatan ƙwari yake ambatan dabbobi yake ambatan irin waɗannan har yake buga misali da su kamar misali inda Allah ya buga misali da ankabut مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون Allah ya ce misalin waɗanda suka riƙi wani Allah abin bauta kamar misalin gizo-gizo ne da ya riƙe da ta riƙe gida mafi raunin gida shine gidan ankabut da sun kasance sun sani sannan abu na biyu Allah ya buga misali da wato kuda inda yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wala wajtama'u la wadanda suke kiran wato wani Allah in suka taru gaba ɗaya ba za su iya kirkira kuda daga babu ba daka Allah ya bada misali da kuda ya kure su sannan muka ce Allah ya bada misali da kare ga malamin da Allah ya bashi ilimi ya yi tawaye shine Allah ya ce masaluhu ka masalil kalbi sannan ya ba da misali ga waɗanda ake kiransu zuwa ga addini suka ƙibi ya kamanta su ulaka kal an'ami balhum azal sannan waɗanda aka ba su attaura ba su aiki ba yace masaluhum ka masalil himari yahmilu asfara da sauran kwatance kwatance da misalai da Allah ya ta bugawa a cikin alqur'ani shine Allah ya bada amsa yace inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah ta'ala baya jin nauyi ko kunyar ya buga misali komai kankantansa da abin da ya shafi wato sauro ko abin da ke sama da sauro a girma ko abin da yake sama da sauro a kankanta fa ammal ladzina amanu amma waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna suna sanin wannan misali annahu alhaq cewa gaskiya ne min rabbihim daga Allah ta'ala mahaliccinsu don haka sai su ƙara imani su ɗauki darasi a cikin wannan misalai da kwatance-kwatance da Allah subhanahu wata'ala yake bayarwa domin shi kwatance kamar ƙiyasi ne ƙiyasi kuma yana da rukunai guda hudu na farko akwai aslu na biyu akwai far'u na uku akwai hukumu na hudu akwai illatu idan aka ce wane kama da wane sai a ce a ina a ina suka yi kama tayewa sun yi kama a mutunci da daraja ko sun yi kama a ƙasƙanci da wulaƙanta saboda ka kaga an yi ƙiyasi ga asulu shine wancan ga far'u shine wannan ga hukuma abin da ya haɗa su sannan kuma ga illar da ta haɗa su kuma ga hukuncin da shari'a ta bayar saboda ka kona irin misali ko kwatance Allah ya buga mu muna ɗaukan darasi daga waɗannan kwatance-kwatance da misalce-misalce da Allah yake kawo mana a cikin alkur'ani ko manzo Allah yake mana kwatance a cikin hadisi misali annabi sallallahu alaihi wasallama yace misalin masu bin Allah da masu tsayawa a iyakokin dokokinsa da ko masu taka dokokin Allah kamar mutane ne suka shiga jirgin ruwa sai suka yi ƙuri'a wasu suka shiga ciki wasu suka hau saman rufin jirgin to waɗanda suka fi kusa da ruwa su ne waɗanda suke kan rufin jirgin da aka na ƙasa in za su nemi ruwa sai su gaya wa na saman cewa muna buƙatar ruwa ku ɗebo ruwa ku miƙo mana sai su zura guga a cikin wannan teku sai su ɗebo ruwa sai su zirawa na ciki to sai na ciki suka yanke shawara suka ce wai da mu da su wa ya fi kusa da ruwa ne ai mu muka fi su kusa da ruwa dan me yasa ba za mu huda ta ɓangaren mu mu dinga sha ba sai na sama suka ji na ƙasa suna shawarar za su huda jirgi idan ka ji ana shawarar za a huda jirgi kuma kana ciki za ka yadda ka amince a huda wannan jirgi saboda an huda jirgi mai zai faru za a nutse baki ɗaya in kuma aka hana a huda jirgi to kowa zai sha gaba ɗaya to sai annabi ya ba da wannan kwatance da wannan misali kina so za ki musulunta kina so zaki musulunta daga ina kike hammadi kafi hammadi kafi ina ne daidai ina ne hanyar bypass ne to kina so zaki musulunta to bari gaya miki abin da ake shiga musulunci da shi ashhadu ki faɗa abin da na faɗa Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abin da kika ce na yadda na amince ba abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce na amince annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yadda da haka kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane dan Maryam ne manzon Allah ne annabin Allah mai daraja kin yadda da haka to wannan shine musulunci me sunanki sunanki rabi dama can sunanki rabi to rabi atil adawiyya to kina so a ci gaba da kiran ki rabi to shikenan rabi barkanki da zuwa rabi dama an ce rabi rabi atil adawiyya ko rabi atil badawiyya ko ɗaya daga cikin mata ne da aka yi a musulunci a cikin siyar alamun nubala ya ba da tarihin wata waliyar Allah da ake kiranta rabi'atul adawiyya saboda haka kin ga sai ki zama waliyar Allah ki karatu ki ilimi kina karatu kina karatu kina yin karatu a ina kin gama secondary school to yanzu sai ina sai university ko to iyayenki ba za su matsa miki ba kin musulunta kin gaya musu zaki musulunta suka ce sun amince to akwai musulmi a cikin danginku shekara ki nawa ashirin masha Allah kin kusa kamo alaran ma kenan to a ran ma aka dauce ashirin saura nawa da yawa ko? to alhamdulillahi a yanzu muna da ɓangare na mata waɗanda suke masu ilimi sosai waɗanda za su koya miki addinin musulunci sai a je a miki rijista a gurinsu kuma za su yi ƙoƙari su samu miki admission don ki ci gaba da karatu Allah ya tabbatar da mu da musulunci da ke gaba ɗaya arama ya ce an kwasa ashirin akwai da yawa to don haka Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annabi ya bada wannan misali idan masu jirgin ruwa suka yi sakaci za a nutse baki daya don haka Allah ta'ala ce fa amman lazina amanu waɗanda suka yi imani billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula fa ya'lamuna annahu al min rabbihim suna sanin wannan kwatance kwatance da misalai da Allah yake bugawa gaskiya ne kuma daga wajen Allah Qur'anin yake kuma kwatancin akwai hikima a cikin yinsa wa ammal ladzina kafaru amma waɗanda suka kafirce asalin kafirci at tazabiyatu was sitru wal juhud kai inkarin Allah ka kiyarda da shi rashin adamul imani billah shine kafirci rashin imani da Allah da kuma yadda- kin yarda da dukkan labaran da Allah ya bayar da hukunce hukuncen da ya zartar fa yaquluna waɗanda suka kafirce suna cewa ma za arada Allah bi haza masalan bai Allah yake nufi da wannan ya zama kwatance ko ya zama misali yudillu bihi kathiran Allah yana batar da yawa bihi da irin waɗannan misali wasu sai su yi inkari sai su bata wa yahdi bihi kathiran kuma ya shiryar da da yawa da irin wannan kwatance wa ma yudillu bihi amma a cikin yawan ma ba ko Allah yake batawa da shi ba illa alfasikina sai fasikai alkharijuna an ta'ati waɗanda suka fita daga biyayya shi asalin fisku akwai ɗan itace idan yana da kwanso ko yana da ɓawo in ya bushe ɓawon ya buɗe sai a ce fasakatil hibbatu habbatu min qishriha ƙwaya ta fita daga jikin kwansanta ko daga ɓawonta to daga naka aro kalmar duk wanda yawa Allah ta waye ta waye babba shine ka fita musulunci gaba ɗaya ko ta waye ɗan ƙarami ka ƙibin dokoki yadda ya kamata shi sa aka ce akwai alfisqul akbar akwai alfisqu al-asghar alfisqul akbar shi ke fitar da mutum daga musulunci da Allah ya ce wa qauma nushin min qabl innahum kanu qauman fasiqina da mutanen annabi nuhu sun kasance fasikai ay alkharijina anil islam sun fita daga musulunci kuma Allah ya ce wa shaydan fa fasaka an amru rabbih ya fita daga da'ar Allah a wani guri yake ci kuma aba wastakbara wa kana minal kafirin ashe fasikancin sa irin na kafirci ne akwai ko fasikanci karami wanda bai kai wancan girma ba kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce qitalul muslim fusuqun sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun ka dinga zagin dan uwanka musulmi kana cin mutuncinsa fasikanci ne ka kuma yaƙe shi ta hanyar raunata shi ko ji masa rauni ko kace shi ko lahanta shi wannan aikin kafirai ne shi yasa wannan shine al-fisqul asgar kuma duk wanda ya kawo labarin jita-jita da labarin da zai kawo fitina tsakanin musulmi shi ma ana kiransa fasiki shine Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu idan fasiki ya kawo muku labari Allah ya ce to ku yi bincike kafin ku yanke hukunci an tusibu qauman bi jahalatin kada ku afkawa mutane da rashin sani fatusbihu ala ma fa'altum najimina kuma ku waye gari kuna da dama a bisa abin da kuka aikata a cikin tafsirin ibnu kasir ya kawo wata kissa karkashin wannan wato aya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuna ya tura wani mutum ya je ya karbo zakka to da ya je a zamanin jahiliya sun yi fada da danginsa da dangin wannan mutum to sai ya ga in ya je watakila su tuno abin da ya faru a baya su riƙe shi su kashe shi da haka kawai sai ya yi kwana ya ce sun hana yanzu ya ce annabi sun hana annabi ce ya sun hana ita ai sun hana annabi ya shirya bataliya ya ce a je a bincika bataliya yaƙi ta tafi garin su kuma can annabi ya musu alkawari zai turo ɗan saƙo ya karɓi zakka sun tara zakkar suna jira suka ga lokaci yayi ɗan saƙo bai zo ba sai gabansu ya faɗi suka ce to ko mun wa Allah da manzansa laifi ne mu shina ba yayi fushi da mu mun san annabi dai baya saba alƙawari ba zai ce zai turo mutum ko bai turo shi ba saboda haka sai suka ɗauko dukiyar suka taho nan bataliya ta gama shiri za ta fita sai aka ga mutanen su kuma sun taho suka haɗu a hanya yaya suka ce yaya kuma ya an tura mutum an ce ku bada zakka kun iska ce mun kuma ya an ce za a zuwa karɓi zakka ba a turo ba shine muka taho da ita sai aka ji labarin ya bambanta sai aka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah an yi fushi da mu ne an ce za a karɓi zakka mun yi ta jira mun yi ta jira ko mun san Allah da manzo ba sa saba alƙawari amma ga dan sako bai zo ba annabi ya ce yace ya je kun hana suka ce ko kiyasa ba mu gani ba to shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan aya saboda yaɗa jita-jita a tsakanin al'umma da ƙanzan kurege abinda ba a yi ba mutum ya je ya ɗauka ya ce an yi ta yaɗawa shi ne Allah ya ce in ja'akum fasiqun mai wannan labarin ma Allah ya canza masa suna ya sa masa fasiki in ja'akum da ya ce wane ba sai ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu a wata qira'an fatasabbatu ku yi taka tsantsan an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina to shine Allah ya ce illal fasiqina sai fasikai to sai Allah ya faɗi siffofin fasikai guda uku na farko yace allazina yanquduna ahdallah wanda suke warware alƙawarin Allah alƙawarin Allah iri biyu ne ko dai alƙawarin da kuka kulla da shi Allah din ko kuma alƙawarin da kuka kulla da wani saboda Allah shine Allah ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu ku cika da alkawarin Allah in kun yi alkawari da Allah wani guri ya ce wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari alkawari abin tambaya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان وإذا عاهد غدر وفي رواية وإذا خاصم فجر yace wanda ya kasance a cikin abu hudu to ya zama tantirin munafiki tantiri a cikin munafikai ɗari bisa ɗari munafiki ne amma annifaqul amali annifaqul asdar ba wancan mai fitar da mutum daga musulunci ba wanda in yayi alkawari yake sabawa sawa'un alkawarin nan tsakaninsa da Allah ne ko tsakaninsa da mutane alkawari tsakaninka da Allah iri uku ne akwai alkawarin zaka bauta masa shi kadai ba za ka hada shi da abokin tarayya ba domin ka gama alwala kana cewa ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la me wannan alkawari ne kace na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ashe ka dau alƙawarin zaka bauta wa Allah ba za ka hada shi da abokin tarayya ba sannan kai alƙawari na biyu kace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida na yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzon Allah ne ma'ana zan koyi yadda ake bautawa Allah daga irin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan zan bi shi a cikin duk saƙon da ya kawo gaskiya ne da'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha wa zajara wa tasdiqu ma akhbara wa hubbuhu aksara min hubbil walidain wan nas ajma'in kace na yadda nayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dari bisa dari duk labarin da ya kawo na yadda gaskiya ne duk hukuncin da ya kawo na yadda adalci ne zan bi sannan kuma duk abin da ya ce a yi zan yi daidai gwargwadona duk abin da ya ce a bari zan bari to wannan me wannan alkawari ne alkawarin bauta Allah shi kadai da alkawarin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama sau da kafa ciki da waje zahiri da baɗini a aqida da ibada da mu'amala da akhlaq wannan shine alkawarin Allah wa auku bi ahdillahi idza ahadtu sannan alkawarin ka da mutane duk wanda kuka kulla alkawari da shi kace zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba to in dai ba saban Allah bane yin ko barin saban Allah bane wajibi ka cika da alƙawarinka wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula min ba'd misaqihi bayan an ƙulla alƙawari ko yarjejeniya to a cika ta Allah yana son wannan sannan siffa ta biyu ta munafikai wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna katse suna tsinka suna datse duk abin da Allah ya umarni a sadar daga cin abin da Allah ya umarni a sadar a sadar da bauta masa shi kadai kada a gurbata shi da shirka a sadar da biyayya ga annabi shi kadai kada a gurbata da bid'a a sadar da zumunta wanda ya haife ka sunansa babanka wacce ta haife ka sunanta babarka to waɗannan guda biyun akwai zumunta na kai musu biyayya a matsayin wanda ya haife ka da wacce ta haife ka sannan danginka ‘yan uwanka waɗanda kuka haɗa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya waɗannan akwai haƙƙin zumunta a tsakaninku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qati mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba saboda yana cin abin da Allah ya umarni a sadar sada zumunta da sada ihsani ga iyaye da sada haƙƙin maƙota da sada haƙƙin iyali matarka ka ba ta haƙƙinta na aure ‘ya'yanka ka ba su haƙƙinsu na haihuwa abokanka ka ba su haƙƙinsu na abokantaka ‘yan uwanka ka ba su haƙƙinsu na zumunta wanda ma ya yi makotaka da kai ko da ba musulmi ba ne ka ba shi haƙƙinsa na makotaka wa abudullaha shi ne Allah ya saukar da dokoki goma ya ce wa abudullaha kun ji ɗaya wala tushriku bihi shay'a na uku wa bil walidayni ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin وب... إيه؟ والجار ذي القربى والجار الجنبي والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا waɗannan dokoki guda goma ana kiranta ayatul huquqil ashara aya mai magana akan haƙoƙi guda goma to daga ciki akwai haƙƙin Allah a bauta ma shi kaɗai ka haɗa shi da abokin tarayya akwai haƙƙin iyaye a kyautata musu akwai haƙƙin ‘yan uwa a sada zumunta da su, akwai haƙƙin talakawa muskinai a taimaka musu gwargwadon hali, akwai haƙƙin marayu a kyautata musu, akwai haƙƙin mata da ka auro ka ba ta haƙoƙinta na auratayya. Akwai haƙƙin maƙocinka, shi ma maƙocin an kasa shi uku, akwai maƙocinka ɗan uwanka kuma musulmi. Yana da haƙoƙuwa guda nawa, guda uku, haƙƙin musulunci, haƙƙin jini da kuma haƙƙin maƙotaka. In kuma dan uwanka ne ba dan uwanka bane amma musulmi ne makocinka to yana da haƙƙin musulunci da haƙƙin makotantaka idan kuma ba musulmi bane ba dan uwanka bane na jini makocinka ne kawai to yana da haƙƙin makoci haƙƙin makoci kuma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda diye imani da Allah da ranar lahira ya girmama makocinsa koda ba musulmi bane akwai wani malami a cikin tabi'ai ɓangaren dama na gidansa ba ya huje ne in ya yanka rago sai ce a ɗauki karfata a kai masa a ce malam ai ba kowa ne zai samu karfata ba ya ce i saboda manzo Allah ya ce wanda ya imani da Allah lahira ya girmama makocinsa shi makocina ne ba na son mai makotaka da shi ya ce yayi makotaka da musulmin da ba na kirki ba kun ga muna tallan musulunci da halayenmu muna tallan musulunci da mu'amalarmu in muka zauna da wanda ba musulmi ba mai masa kyakkyawan mu'amala kyakkyawan zamantakewa ta yadda komai mutuncinsa zai ce ya zauna da mutumin kirki ya zauna da musulmin kirki to wannan yana cikin wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala suna yanke abinda Allah ta'ala ya umarni a sadar to cikin wannan akwai wannan abin da ya shafi haƙƙin zumunta akwai alƙawura da aka kulla da yarjejeniya aufu bil uqud uqud jam'u aqd duk wani kulli da aka yi na yarjejeniya ko kulli na alkawari ko na zaman lafiya ko na kasuwanci ko na sana'a ko na aure ko na zamantakewa in dai an kulla ba saban Allah bane wajibi a sadar da shi sannan siffa ta uku ta munafikai Allah ta'ala ce wa yufsiduna fil ardi sannan suna yin barna a ban kasa daga cikin siffan munafiki yin barna babban barna shine shirka mai binta ita ce a bid'a mai binsa shine kaba'ir mai binsa shine saga'ir domin shaidan ya kafa tarko shida duk wanda ya kama ka da shi shi yayi nasara tarko na farko shine shirka saboda ya san Allah ba zai yafewa wanda ya mutu yana shirka ba in bai kama ka da wannan ba sai ya kama ka da bid'o'i sawa'un bid'a qauliyya ko fi'iliyya ko kuma i'tiqadiyya ko izafiyya ko haqiqiyya duk wacce ya kama ka da ita zai so sannan bai kama ka anan ba sai ya kama ka da kaba'ira zina luwaɗi shan giya caca da sauran sata duk barna in Allah ya sa ka kubuce a nan to sai ya sa maka ƙananan laifuffuka waɗanda za ka ta taka dokokin ƙanana ba ka lura ka ci da hagu ka sha da hagu ka ɗauka da hagu ka bayar da hagu ka shigo masallaci da hagu ka fita da dama duk baka sai da ake shiga masallaci duk adab ɗin nan ka tattake su baka sai da ake yin su ba saboda haka shedan zai dakata nan in ya ga wannan bai ba sai ya shagaltar da kai da abin da bai fi muhimmanci ba ya hana ka yin mai muhimmanci in ya ga wannan bai nasara ba sai ya jefa ma wasu wasi da faduwar gaba zuciyarka kullun tana cikin wasu wasi ka dinga cewa hanya Allah fa shi yayi kowa waye Allah shedan yana kai mutum wannan matakin ko ya sama wasu wasi a alwala ka shiga ban daki sai kai alwala su 20 wanda ya ce mun in ya shiga ban daki wai da ya gama fitsarin ya tayi sai ce ya ɗugo sai ya koma ya ɗugun nan sai ya sake yin tsarki ta ce sai da ta kai yana yin tsalle a banɗaki ta tsalle yana jira ya ta tsalle yana jira wajen ragowa izubo amma duk da haka in ya zo ya shiga sallah kuma sai ya ce la ta kare sai ya sake fita to shaidan ne fa kawai akwai wanda ya ce mun saboda yawan alwala da yake ya ce fuskarsa duk ta gurgoge ya ta wanke hannu ya ta wanke fuska sai ya kusa gamawa sai i dawo farko ya sake wanwankewa in ya gama i dawo farko wani kuma ya ce shi a zuciyarsa sai ya ji ana kundima wa Allah a shari'a a zuciyarsa ya ta kuka ya ta kuka shaidan ne yake cusa masa wannan abu sai abin ya ta damunsa ya ta cinsa a rai ya bugo na ce ka kwantar da hankalinka ai baka zagi Allah ba sahabbai sun tambayi manzon Allah suka ce ya rasulallah muna jin wani abu a ranmu mu ji kamar mun zagi Allah ko mun zagi addini ko mun zagi Qur'ani ko musulunci yace alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasa na gode wa Allah da ya juya kaidin shaidan ya koma waswasi yace Allah ya yafe muku waswasi ba zai kama ku da shi ba da haka albishirinku masu ciwon waswasi da kuke ta bugo waya malam nayi alwala so goma ya zan yi malam na ji zuciyata ta ce min Allah kaza ya zan yi malam na shiga ban daki sai ji kamar wani abu ya zubo ya zan yi duk waswasin shedan ne manzo Allah ya ce kakka yanke sallaka hatta tasma a sautan aw tajida rihan kakka fita daga masallaci sai ka samu tabbas shine al-yaqinu la yazilu bishak yaqini baya gushewa ta hanyar kokwanto da wahami sai da yaƙini ake gushe kokwanto saboda idan mutum ya tabbata yayi alwala sai shedan ya ce ta ware to tana nan idan ko baka yi alwala ba sai shedan ya ce kayi to babu kawai ka je kai idan kayi alwala ka kama ruwa sai kake shakka wanne ne a farko to baka da alwala ka je kai wata kawai idan shedan kana sallah raka'a biyu sai zo ya ce maka bice ko uku to mai da ita daya sai ka ci gaba da sallarka idan kana uku kana uku sai ce uku ce ko hudu to kamar da ita uku sai ka wurgar da wannan wacce kake shakka sai ka karo ɗaya sai ka sujjada ba da salami so da ka ji yadda za a yi maganin shaidan annabi ya faɗa in kuma abin ya dame ka to kai ta zikiri ka dinga cewa amantu billahi wa rusulihi allahul ahadu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم to da wannan ake karya lagon shedan dan baya son a ambaci Allah ko a nemi tsari da shi to sai Allah ya tsare ka da haka yace wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasiruna waɗannan sune tababbu ita tabewa iri iri biyu ce akwai tabewar duniya akwai tabewar lahira akwai kuma tabewar duka biyu wato mutum ya taɓe a duniya ya taɓe a lahira khasirar duniya wal akhira zalika huwal khusranul mubin shi asalin asara wato rashin cin riba shine asara in ka maida kuɗin ka baka yi asara ba in ka ci riba ai kaɗan baka yi asara ba amma kamun gada asara shine ka rasa uwar ka rasa jari to su sun rasa duniya sun rasa lahira khasirar duniya wal akhira zalika huwal khusranul mubin sai Allah ya su'al litta'ajjub kaifa takfuruna billah Allah ya ce abun mamaki yaya kuke kafircewa Allah ai Allah bai kamata a kafirce masa ba mamaki ne mutum ya zama kafiri kaifa takfuruna billah ta kaka kuke kafircewa Allah wa kuntum amwatan alhalin kun kasance babu ku domin wannan mutuwa ta farko babu ne ku babu ku kwata-kwata wannan raddi ne ga masu cewa duk abin da aka ce ya mutu to rai ya gabace shi wannan aya ta nuna ba haka bane za a iya samun mutuwa rai bai gabata ba domin Allah ta'ala ce tabarakal ladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kuma ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum ifalan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa ومنكم من يرد إلى أرزل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا likai la ya'lam ba'da ilmin shay'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a hatazzat wa rabat inna zalika la muhyil mauta ko shine Allah ta'ala yace in kuntum fi raibin min al-ba'th idan kuna shakkar akwai tashi ranar alkiyama Allah yace to bari in ga muku yadda ne fa inna khalaqnakum min turabin daga ƙasa ne ku a baban mu Adam menene asalin sa ƙasa to shi Allah yace fa inna khalaqnakum min turabin can kuma cikin suratul hajj nan cikin suratul abin da yake cewa suratul mu'minun wannan suratul hajj ne cikin suratul muke cewa ayyuhan nasu inna khalaqnakum wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna al'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين kaga ashe ba maganar wanda yaka shi zai iya dawo da kai cikin sauki sai ce wa kuntum amwatan fa ahyaku da babu ku sai Allah ya samar da ku a rayayi ma'ana mani rayayyen abu ne ba matacce bane saboda haka daga mani mutum ya koma tsoka daga tsoka ya gudan jini ya koma tsoka a masa kashi a halicce shi ya zama cikakken halitta wannan duka wato rayuwa ce bayan rayuwa shi sa Allah ta'ala ruwa ke cewa alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal unsa sai ce alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta Allah ba mai iko bane raya matattu to shine Allah ya ce yaya za ku kafircewa Allah wa kuntum amwatan fa ahyaku bayan babu ku ya kirkiro ku kuka zama rayayyu idan yan wuta sun shiga wuta za su ce rabbana amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn fa atarafna bizunubina fa hal ila khurujin min sabilin za su ce Allah ka raya muso biyu ka kashe muso biyu me ma'anan ka raya muso biyu ka kashe muso biyu shine amsa anan gurin kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum an samu mutuwa nawa biyu an samu rayuwa nawa biyu to shine dan wuta in ya shiga wuta zai roki Allah ce rabbana amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil Allah mun yadda ashen an mutu ana tashi da ku sun ce a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamaba'uthuna khalqan jadida Allah ce qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi fi sudurikum fasayquluna man yu'iduna to wa zai da mu qul allazi fatarakum awwala marra wanda yaku a farko shi zai da ku fasayungiduna ilayka ru'usahum za su yi haka su girgiza kai wai quluna matahu to yaushe ne qul asa an yakuna qariba saura kiris in sun ce yaushe ne kace saura kiris shi yasa wani ya dauko kashi sai wa annabi haka wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim waye zai raya kashi bayan ya rududdige ya dawo da shi mai rai ai za zalanna fil ardi a inna lati khalqin jadid man yuhyil izama wa hiya ramim sai aka bashi amsa amsa takwas Allah ya bayar anan takwas a ƙarshen suratul yasin tunda ya ce bai san wanda zai raya kashi ban ya mutu to sai amsa farko qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra kun ji amsa ta farko allazi ansha'aha awwala marra to shi zai dawo da ita kuma kirkira abu ai yafi sauki ma akan maimaita shi hatta a cikin mutane balle wanda ya kirkira ya ce zai maimaita me matsalar ka kai ka jira a maimaita ka kawai kai mamakin yadda aka yi ka ba yadda za a maimaita ka bane matsala yin ka ne ma tunda an yi ka an gama da kai ai maimaita ka abu ne mai sauki wa huwa ahwanu alai in ma akwai sauki to wannan yafi sauki balle ina ma amruhu idza arada shay'an yaqulu kun fayakun sai ce qul hu yahallazi ansha'aha awwala marra sai ce nabi wa huwa bi kulli khalqin alim duk wata halitta Allah ya santa ba za ta bata ba sai aka tunda ya sani kaga zai daidaita sai ce me allazi ja'ala lakum min ash-shajari al-akhdari nara misali hujja ta uku wanda ya sanya muku wuta daga jikin itace ɗanye akwai itace ɗanyen da za a burga shi sai wuta ta tashi gashi ɗanyen abu ne amma yana fudda wuta to wanda ya wannan dan ya ce zai kirkiro ka ya dawo da kai bayan ka mutu abu ne mai sauki fa iza antum minhu tuqidun sai ya faɗi na hudu awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahu yanzu wanda ya halicci sammai da ƙasa ba mai iko bane akan ya ƙara maimaita irin su kaga tun da sama da ƙasa ta fi ɗan adam aka ce ita ma za a maimaita ta to balle ɗan adam wannan hujja ce ta cewa za a dawo da mutane sai ce bala wa huwal khallaqul alim shi mai yin halitta ne ko masani da halittar sannan sai ba da hujja ta biyar inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan Allah yana son yayi abu kawai cha zai zama sai ya zama sai ba da hujja ta ce fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay sarki ya tabbata ga Allah wanda komai yana hannunsa da tayar da ku da kashe ku komai sai ce me wa huwa me أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه turja'una shine karshen surati yasin kun ji hujjoji guda takwas da suka tabbatar da sai an tashi ranar alkiyama dan haka Allah ta'ala anan yake tabbatar mana cewa summa yumitukum sannan duk ku fadi ku mutu kullu nafsin za'iqatul maut kullu man 'alayha fan kullu shay'in halikun illa wajha aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ko ina kashe ga sai mutuwa ta tarar da kai ta kashe annabawa da sahabbai ta kashe malamai ta kashe sarakuna ta kashe shugabanni da gwamnoni da ministoci da ciyamomi ta kashe masu kuɗi da 'yan kasuwa da talakawa kowa sai ya mutu kuma in ka je makabarta kowane nau'in kabari kake so akwai irinsa akwai na honorable honorables akwai na malamai akwai na excellences excellences akwai na haiwane ne royal highness akwai irinsu da yawa kullu nafsin za a kace maut kowa sai ya mutu don haka kawai mai za a tara bayan mutuwa shine shine abin tambaya wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah thumma yuhyikum sannan Allah itashe ku domin yin hisabi thumma ilaihi turja'una gare shi za a mai da ku ‘yan wuta si wuta ‘yan aljanna si aljanna. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah shi ya halatta muku duk abin da ke cikin ƙasa baki ɗaya lakum domin amfaninku. Da wannan ne malamai suka ce al'asulu fil ashiya al'ibaha. Asalin komai halal ne sai wanda shari'a ta haramta. Idan kana cin wani abu wanda ya ce wa ce ka ci sai ka ce wa ya haramta. in kana da nassin haramta sai in daina ci domin asalin komai halal ne sai an samu nassin da ya haramta shi amma in kana ibada wani ya ce kai mai kisa kake ibadan nan kace wai hana sai ce kullu bid'atin dalala domin a addini ba ka yi sai da nassi shi kuma al'ada ba a hana ta sai da nassi kun ga bambancin addini da al'ada ita al'ada asalin ta ayi ba a hanawa sai da nassi shi kuma addini asalinsa ba za a yi ba ba a yi sai da nassi kun gane bambanci shi addini asali ba za ka yi ba sai dalili ya ce ka yi ita kuma al'ada ba za a hana ka ba sai dalili ya hana da wanda yake al'ada wani ya zo ya ce ba kyau sai ka ce to kamun dalilin ba kyau domin asalin komai halal ne Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil wal aslu fil fi fi abinan fil adatina ibaha al aslu fi adatina al ibaha asalin al'ada halal ne saboda haka ash-shari'u la ya'muru illa bima masalahu maslahatuhu khalisa aw rajiha wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisa aw rajiha al-aslu fil ashiya al-ibaha wal hil asalin komai halal ne sai shari'a ta hana in dai na al'ada ne in ko na bauta ne bautawa Allah ake da abin to ba za ka yi ba sai kana da hujja kada wani ya ganka kana raka'a goma bayan la'asar ya ce wa ya sa kaka ce wa ya hana sai ka ce addini ne ka ce to kai zaka kawo hujja me yin addini shi zai kawo hujja mutum ya ganka kana shan wani lemo mai kai biyu ce kai ya kake shan lemo mai kai biyu kace wa ya hana kana da ayar da ta hana ko hadisi ko ijma'i babu to insha abuna domin asalin komai na ƙasa halal ne sai nasti ya hana asalin addini haram ne sai shari'a ta ce a yi to da wannan ayar tana cikin wanda aka kafa wannan ka'ida da shi sun mastawa ila sama'i sannan Allah ya nufi zuwa sama istawa yana zuwa a guri yana zuwa a guri hudu yakan zo istawa ala yakan zo istawa ila yakan zo istawa fi yakan zo istawa ba ala ba ila ba fi haka ya zo muta'addin bi nafsihi to idan ya zo sun mastawa walamma balaga ashiddahu wastawa to tamma kenan ya cika wastawa balaga arba'ina sanatan idan ba a sa mata ala ko ila ko fi ba ma'anarta shine tamma cika kenan idan kuma ila ta zo a gabanta fassara ta shine qasdu nufi kenan da haka anan sai a ce sun mastawa ila sama'i ai qasada ila sama'i sai Allah ya nufi sama amma an ce sun mastawa ala wannan kuma istiwa ila ya liku billahi ta'ala an ce am amintum man fista an ce istawa fi kaza kama a ce istawal ma'u wal kashaba sai a ce istawa ma'al kashabi wanda ya zama ma'iya kenan da haka shine ma'anonin istawa guda uku ko guda hudu to anan fassarar da za a maka mai da ibnu kasir ya faɗa sun mastawa ila sama'i sai Allah ya nufi sama fasawahunna sab'a samawati ya daidaita su ya kirkire su ya inganta su suka zama sammai guda bakwai ma tara fi khalqil rahmani min tafawul farji albasara har tara min futur kai kana ga sama ta tsage bigaira amadin tarawnaha babu dirka ginin Allah ba ginshiki ba fila ba dirka ko baya tsatsagewa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ya rike sama da ƙasa ba za ta kubuce daga hannun Allah ta faɗi ba Allah subhanahu wata'ala wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne da dukkan komai da komai yana ƙarƙashin sanin Allah da haka aka ce ilimin Allah ya haɗa abu takwas ya alamu ma kana wa ya alamu ma ya kunu wa ya alamu ma lam ya kullau kana kaifa ya kunu qabla an ya kunu ya alamul mustahilat wa ya alamul ja'izat wa ya alamul mumkinat ويعلم ظواهر الأمور ويعلم بواطن الأمور وأحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا shi yasa yace wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulmatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin to ilimin Allah kenan ya haɗa komai da kowa ya san abubuwa 'yan ƙanana ƙanana ya san manya manya ya san su a jimlace ya san su kuma a rarrabe ya san duk abin da ya wuce ya san duk abin da zai zo ya san duk abin da ake yi ya san abubuwan fili ya san na ɓoye ya san abin da zai yiwu ya san wanda ba zai yiwu ba ya san wanda ba zai yiwu ba me yasa ba zai yiwu ba kafin bai yiwu ba Allah ya san shi babu ma tana cikin sanin Allah amma ba wanda yake da ilimin babu in an ce babu sai ka tsaya definition din babu mai kenan in aka ce kai ta'arifin babu mai zaka ce babu saboda haka ilimin Allah a hatsa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a da haka yace bi kulli shay'in alim komai yana karkashin sanin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana wanda ya ce malam ni dan kalara ne wanda ake cewa 'yan jagaliya mun yi muggan ta'asa a rayuwarmu ko kare ma ba zai ci ba yanzu na yi nadama ko Allah zai yafe min wani shawara za a bani nadamar ka ita ce Allah yake so a matakin farko wa shuruɗin taubati annadamu alama fati tunda kayi nadama saboda haka wannan yato Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi kai niyya a zuciyarka ba za ka sake komawa harkar jagaliya ko harkar kalara ba shaye-shaye da saran mutane da cin mushe da sace-sace da saba wa iyaye da sa su kuka shine kalara da rashin sallah biyar a jami'i to duk ka ba waɗannan abubuwa sannan kuma wa an yi turkal ma'asu ya tafi sa'atiha sannan ka yi a gaba ba za ka sake haka ba wanda ka san ka cuce shi zaka iya gane shi bayan nan da ɗan ƙanƙanin lokacin abubuwa sun daidaita ka je ka nemi afuwarsu gaba ɗaya wanda iya yafe maka Allah shi ma zai yafe masa wanda bai yafe maka ba shi kenan kai ta ibada Allah zai kawo maka yadda za ka yi ko da bai yafe maka ban Allah ya yafe maka shi sai ya biya shi daga taskarsa saboda haka ka dinga zuwa shawara guda hudu ne zan baka yanzu shawara ta farko ka koma makaranta domin ana ilimi an kashe jagaliya an kashe kalare ka koma makaranta ta boko da ta qur'ani da ko majalisi inda malamai suke koyar da littattafai akwai majalisi tuli a garin nan inda ake yi wajen su mala adamu da koro su mala albani na mai yace Allah da sauran gurare da nan masallacin da duk ana ta yi ka je kai ta daukan darasi na kitabu da sunna alaman hajji salafus salih na biyu ka je ka roki iyayenka su maka gafara idan suna da rai kuma kakka ƙara saba musu in ku sun rasu to ka je kai ta nema musu gafara Allah in ka samu dan wani abu kuma ka je ko rijiya kai a wani kauye ka ce ladan a dinga kawai babanka da babarka kuma ka dinga kyautatawa ƴan uwansu da kuma abokansu waɗanda za su su ga ka zama mutumin kirki ki wa iyayenka addu'a mai kyau sannan na uku ka dinga zuwa sallah a jam'i sallah jam'i biyar din a dinga yin sallah jam'i akai duk abin da kake kaji an kira sallah ka tafi masallaci domin inna salata tanha anil fashai wal munkar wa la zikrullahi akbar sannan na hudu kai kokari ka koyi sana'a wacce za ka dinga yi domin sana'a za ta hana mutum daga ɗaukan kayan mutane kuma in ka samu sana'a ka samu abin da za ka ci ka sha kai sutura har ma ka taimaka wani don ka riƙe abin nan guda hudu ragowa sai kai ta addu'a da azkaru sabahi wal masa insha Allah Allah zai yafe maka muna fata kuma Allah ya yafe ma Allah ya sa sauran ƴan uwanka waɗanda suke kan wannan hanya ka zama kai zaka dinga gayyato su ma wajen karatu domin kai Allah ya ci sheka ka yi nasara na kasance mai sai da miyagun ƙwayoyi na tara kuɗi to yanzu na tuba menene hukuncin kuɗin da na tara malamai sun ce wanda ya tara kuɗi ta mummuna hanya kuma ya ga in ya ba da kuɗin ya sadaka da su ko ya rabar da su shi ba zai koma talaucin da zai sake koma mummuna hanyar to sai ya kirga kuɗin nawa ne misali sai ga kamar dubu ɗari ne to sai ya ɗauka kamar wani ne ya ba shi jarin dubu ɗari ya juya ya sami nasa a ciki sai dinga juyawa in yana juyawa sai dinga ware wannan dubu ɗarin ta asali yana juyawa yana samun riba har sai ya fitar da waccan dubu ɗarin daban ta farko wacce ita ce ta haram ɗin to sai ya sadaukar da ita wannan ribar da ya samu wanda shi ya wahala ya juya ita kuma sai ya amfani da ita a matsayin dukiyarsa ta halal suka ce abin da zai yi kenan sai ka kaddara kamar wani ne ya baka dubu ɗari ya ce in gwa juya kaga in ka juya in ka samu riba za ka mayan da me za ka maimar da asalin kudinsa to haka za ka sai zama yanzu wannan wanda kake juyawa kaga guminka ne wahalarka ce kake ta juya kudin ta hanyar halal abinda suka haifu ta hanyar halal wannan haƙƙinka ne wancan asalin haram ɗin kuma sai ka rabu da shi ta hanyar wato taimakawa masu larurori iri-iri kai kuma Allah ya yafe maka wanda ya ce malam na samu ana raba zakka akwai wanda ya taɓa zuwa ya tambaye ni ya ce akwai ta ƙanwarsa da ta shiga karuwanci kuma sai ta samu nasibi a karuwanci har ta kai tana da gidaje sun kai takwas da aka lissafa kudinta sun kai miliyan talatin da biyar abinda ta tara ta hanyar karuwanci da shi ne suke neman yanzu ya za a yi da kanta ta zo ta tuba ya za a yi da wannan dukiyar to shi ma abinda na ba su kenan nace in kuka ce yanzu daca suka yi gaba ɗaya a sadaukar da dukiyar nace to kuma in ta rasa wani abu za ta iya komawa kuma saboda haka yanzu a kaddara wannan kuɗi miliyan talatin da takwas jari ne aka bata saboda haka aje a yi mata kasuwanci a ta kasuwanci a ta kasuwanci idan aka samu riba kamar ya kai miliyan hamsin kaga za a iya zara wannan miliyan talatin da takwas sai a yi a abin nan ɗinta wannan kuma shine guminta da aka samu mata ta wannan hanya wancan kuma sai a yi wani ayyuka na jin kai da su domin Allah ya yafe mata abin da ta yi a baya malam na samu ana raba zakka sai na roƙa aka hana ni ina tsananin bukata sai na sai na sa wawa na samu dubu ɗaya da ɗari takwas da na wala matsalar gida na ware matsalar gida to na ci halak ko haram to kai waye ce ka sawawa baka kyauta ba gaskiya amma kakka sake eh malam ko zan iya ba da kuɗi a matsayin zakkar da kai a'a sai dai ka siyo hatsi ka bayar amma akwai ƙasashen da aka yarda su ba da kuɗi waɗanda su in ma sun sai abincin duk ƙasar ba talakan da zai ci kamar kasar jamus sun taba kawo shanunsu nan najeriya saboda in musulmin in zaka yanka sa a kasar kudin da zaka biya na harajin yanka sa ƙara ka kai shi wata ƙasa a yanka da suka sai shanun da yawa sai suka baya aka kawo afirka aka yi layyar su aka yi musu layyar ana saboda su can ba a bari a yanka sai ka bi wasu dokoki masu tsanani wanda sai ma su ninka kudin san da ka siya to sai malamai suka yi musu fatawa tunda dai ladan suke bukata ba naman kawai suke so su ci ba lan yanalullahu luhuha wala dima'uha so da aka sai suka kawo nan ake yankawa su kuma suna samun ladan mai ciyarwa kamar da ciyo zai iya ba wa yaro da bai balaga ba abincin ko sai dai babba sai dai babba miskin ai shi babba shine zai ci abinci da yawa shi karami sai dai in lissafi za a ci kama a ce za a ba miskini goma sai zama mutum da shi da matarsa suna da 'ya'ya takwas duk masu cin abinci to ana iya ba su na mutum goma duk da an san wani zai ci da yawa wani zai ci kaɗan amma ba za ka samu ɗan yaro ɗan firin ka dinga ba shi loma uku ka ce ka ciyar da mutum ba so ake ka samu wato dabjejan ƙato da jin yunwa wanda zai ci da yawa sosai ka ga shi ne ciyarwa ka ba shi filet guda cikakke da amma in ka rasa mai ciyarwa sai yaron sai ka ba shi tunda an ce ciyarwa an yi itilaki kaga duk wanda ya ci abincinka ko ya ci da yawa ko ya ci kaɗan ya shiga cikin wannan wani ce malam ina da kamfani ina da kamfani da na rufe saboda yanayin ƙasa to Allah ya kawo yadda zaka buɗe gaba to sai wani ya ce min wai akwai zakka da zan fitar akan injina da nake amfani da su babu zakka akan injina su injina ko suna aiki ko ba su aiki ba a musu zakka sai abin da suka tara ake wa zakka da gidan haya ba a masa zakka shi ma sai dai abin da ya tara ake wa zakka da a ce siyar da injina kake yi ka siyo ka siyar kaga sun zama urudu tijara urudu tijara kuma shine abin da malamai suka amince ai wa zakka tambaya ta anan shine injina da ake production da su akan zakka akan su babu zakka akan su kamar yadda muka gabata shinkafa buhu arba'in shuga buhu goma gishiri buhu uku suman bita buhu ashirin taliya katon arba'in simolina katon biyu katon ashirin ne biyu ya sa saka tare kayan sallah set biyu ga kowane maraya da ke gidan marayu duk waɗannan abubuwa daga matar gwamnan jihar Gombe a sa ta addu'a Allah biya mata bukatunta to matar gwamna Allah biya miki bukatunki na alheri yadda kika faranta wa maraya ke ma Allah ya faranta miki kayan sallah set ga kowane maraya da huluna da himar daga honorable yaya bauchi ok yaya bauchi ya ce a sa sha addu'a Allah biya mu bukatunsa to honorable Allah ibiya ma bukatunka na alheri yadda kai ma marayun nan faranta musu rai ranar sallah su sa kaya yadda kowa ke sawa kai ma Allah ya faranta maka haka kayan sallah ga marayu daga hajiya Hauwa baba Ahmad a saka ta addu'a Allah ya mata bukatunta to Allah ya mata bukatunta kayan sallah ga marayu set ga kowane maraya daga Dr. Sadiq Abubakar Umar His Excellency ya ce a saka asusun marayu Allah dawo bukatunsa to Allah ka babban rabo kuma Allah ya saka da alheri yadda ka faranta wa marayu rai kai ma Allah ya faranta maka duniya da lahira a tamfa guda biyar daga alhaji badamasi mai biredi ya ce a sa sha addu'a Allah biya ban bukatunsa to alhaji badamasi yadda ka ba da wannan gudunmawa ga marayu kai ma Allah ya faranta maka duniya da lahira dubu biyar daga wani ɗan uwa ya ce a saka asusun marayu dubu ɗaya shi ma daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu ɗari biyar shi ma daga wani ɗan uwa ya ce tsawon shekaru bakwai yana fama da ciwon wuya da ciwon ciki yake roƙon addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya dubu biyu daga wani ɗan uwa shi ma yana neman biyan buƙatar ta alheri ɗari biyar daga wani ɗan uwa shi ma yi masa addu'a dubu goma zakka daga alhaji sarki fi sabilillah a sa asusun marayu a yi masa addu'a dubu ɗaya daga wani bawan Allah shi ma ya ce a saka asusun marayu da wata dubu ɗayan shi ma daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a 425 haɗin gwiwa daga wasu bayan Allah a sa asusun marayu a yi musu addu'a 1,500 daga Aisha Federal Low Cost 500 daga ɗan aiken duka yace a saka asusun marayu a yi musu addu'a to Allah ya biya bukata 500 daga wacce ita ma baiwa Allah Allah ya raba Allah ya raba ɗanta da fitsarin kwance to Allah ya raba shi da fitsarin kwance 500 daga wacce ƴar uwa a ɗanta an kai shi ƙasar waje domin neman lafiya to Allah ya sa ya warke Allah kuma ya bada sa'a tafiya dubu uku daga wani dan kwaye ce shi ma a yi masa addu'a Allah ya biya mu bukatunsa na alheri to muna addu'a Allah ya biya wa kowa bukatunsa ta alheri waɗanda suke ta taimaka marayun nan kazo ta mata ta bugo min waya tana ta kuka tace a wannan yankin take wajen jeka da fari mijinta ya samu karayar arziki abinda za su ci ma su yi sahur babu to na ce mata ta tafi ofishinmu na na da'awa to ta je ofishin da'awa din an rubuta sunanta sai kuma ga alhaji sadiq ya zo da muka gaisa sai nake gaya masa sai ce a kirawo ta a ce ta same shi a kofar gidansa to aka kira ta aka je ya kyautata mata kwarai da gaske Allah ya saka masa da alheri yadda ya faranta mata shi ma Allah ya faranta masa duniya da lahira wato ana cikin wani hali fa wallahi ana cikin hali sosai sai jama'a sun ci gaba da addu'a kuma an ci gaba da neman mafita daga wajen Allah Allah ya kawo mana mafita Allah ya gyara tattalin arzikin ƙasarmu Allah ya kawo mana kyakkyawan mafita kuma shugabanni da suke ta kokarin su wajen ganin cewa ƙasa ta gyaru to Allah ya nuna musu hanya mai cin don ba Allah ne ya nuna maka hanya mai cin ba sai kai abu kuma da kyakkyawan niyya ya zama mummuna saboda haka shi yasa sai an hada da addu'a muke kira ga shugaban ƙasa lalle a yawaita addu'a zama suna da abin nan yana sa a yi masa addu'a kuma jama'a suna masa addu'a kuma shi ma yana yi domin wannan kasar da gwamnonin da kwaye duk sai suna bukatan addu'a kasar ma gaba ɗayansa suna bukatan addu'a don ba Allah ba ba wanda ya sai gyara kasa kan ma ka ji wani mutum kwaya ɗaya ko wasu jama'a su wane da wane wallahi ko su suwaye ba za su iya gyara Najeriya ba Allah ne kaɗai zai iya gyara wannan kasar domin lalacewa daga zuciya ne ita kuma zuciya ba mai control a kanta sai Allah in ba Allah ne ya karkatar da zuciyarmu ba sai ka ga cewa waɗanda ka ɗauko ɗazu nake ji a labarai cikin waɗanda aka sa su yi binciken waɗanda suke laifi shi ma ya ji aka ba shi cin hanci wanda shugaban ƙasar ya amince da shi yake ga shi zai je ya ƙwato dukiyar ƙasa ya je ƙwacen shi ma aka gan shi a gefe aka sunna aka sunna masa wani abu shi ma ya zuba a jihunsa yau yanzu kaji kaji alkali yana ga mu kotu ta daure shi shekara uku kaga wannan cin amana to in ba Allah ba yayi ka dango to in ba kai da aka zabe ka ana ga kai ne mai nagarta ka je ka kwato kudin da barayi suka sata kuma da kaje sai barawo ganka a gefe yace yaya ba wai matsala wannan kai ba zuwa hala kace ta yi gidanka wata kila ba ba kudi albashin ka wala ishe ka ba dan sunna masa wannan shine aka sunna masa kuma sai Allah ya kama shi saboda duk wanda aka amince masa ya ci amana sai Allah ya tona ma asiri to saboda haka sai Allah ya tona ma asiri kuma duk barawon da ya ce maka mu koma gefe in baka wani abu kai ka san sai ya faɗa musamman ya ga ba a masa sauci ba sai ce ya aka haka kai kuma na baka wani abu kuma na jiya har yanzu ana bi na da ta kulli ka gani to saboda haka akwai bukatar addu'a Allah ya gyara zukatanmu su yadda su karɓi canjin a zuciyarmu yake ba a fili yake ba Allah ya canza halayen mu su zama masu kyau ya canza ɗabi'o'in mu su zama masu kyau ya canza manufar mu ta zama mai kyau ya cire mana kasala ya sa mana ƙwazo da himma mu shagala da neman ilimi da neman arziki wanda za mu inganta rayuwar mu ta duniya da lahira Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك